alihi wa ashabihi ajma'in bayan haka yan uwa masu girma ina ma kaina da gaba ɗayan wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya umurce mu wannan kuma shi zai yi dalilin tseratar mu a duniya har ma zuwa lahira Allah ya ƙara mana tsoronsa yan uwa masu girma huduban mu ta yau tana bayani ne akan wani al'amari mai girma al'amari mai hatsari wanda wasu daga cikin musulmai suka hada a cikinsa imma jahilci ko kuma don koyo-koyon turawa ko kuma tsammanin su wannan abin ba komai ba ne ai da ka faɗi ta ƙare kwana biyu abin ya wuce menene wannan al'amarin shine taya kafurai sallolinsu na addininsu musamman wannan sallolin guda biyu da suke mu shine ta Christmas da kuma ta biyu shine a me yake da suna sallah ta farawar sabuwar shekara wannan su ne abin da za mu yi bayani a kansu da farko yan uwa yana da kyau mu san da cewa musulunci ya hana wanda yake musulmi ya yi tarayya ya kama ma kahurai idi ko kuma sallah da suke yi ta kowace hanya Allah subhanahu wa ta'ala yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hudu ba yake cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun mun baka addini na musulunci mun dora maka shari'a ta musulunci ka bi ta akai tsaye kada ka bi hanyar 'yan son zuciya wanda suka kauce ma hanya ta Allah madaukakin sarki ‘yan uwa masu girma gaba ɗayan magabata bil istithna sun tahi akan cewa baya halatta musulmi wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama ya yi musharaka ma'ana ya taya kahurai murnar wannan sallolin da suke yi musamman kuma sallolin da suka ta'allaka da kiristoci domin ya zo a akwal da dama na salaf musamman Umar radiyallahu anhu yake cewa la tadkhulu ala al-mushrikeena fi kana'isihim yawma 'idihim fa inna as-sakhtata tanzilu alaihim yake cewa ina horonku a ranan sallah ta kiristoci ce kada ku sake ku shiga egiliskin su ko da ma dan ku yi musu wa'azi ne yace ko dan ku yi musu wa'azi ka ku shiga yace domin a wannan ranar hushin Allah yana sabkowa to kada a je a wajen wa'azin kuma hushin Allah ya hada da ku a wani kaulin nasa yake cewa ijtanibu a'da Allahi fi a'yadihim ce ku nisanci makiyan Allah a ranakun sallolinsu ‘yan uwa masu girma yana da kyau mu san da cewa duk wata ƙarya da za a yi ma Allah maɗaukakin sarki duk wani laihi da za a ma Allah maɗaukakin sarki bai kai kamar a ce Allah maɗaukakin sarki ba yana da ɗa alhali shi da bakinsa yake cewa kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ƙaryata Allah ne kai tsaye shi yasa da Allah madaukakin sarki yake siffanta wannan girman laihin sai ke cewa wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wai sun ce Allah madaukaki sun ce Allah mai rahama ya riki da sai Allah ya ce laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa kun zo da mummunar magana kun zo da al'amari mai girma wanda takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda dalilin girman maganan nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sama tana kusa ga ta tsage ƙasa tana kusa ga ta girgiza duwatsu suna kusa ga su tarwatse an da'u lirrahmani walada wai dan sun ce Allah madaukakin sarki yana da da wai Allah ne yake siffanta mana girman wannan laihin ta yanda sama da ƙasa ba su yi ɗaukar wannan maganar dan saboda girmanta amma sai dai ɗan adam mai taurin kai shi ya riƙe wannan maganar uwa masu girma ya za a cewa ga musulmi wanda ya yarda da cewa Allah shi kaɗai ne bai aihwa ba ba a aihe shi ba baya da ɗa baya da wari amma a ce wai zai taimaka ma zai taimaka ma waɗanda suke murnar an aihi ɗan Allah murna zai kama ma waɗanda suke cewa Allah maɗaukakin sarki uku ne zai kama musu sallolin da suke yi hankali yana ɗaukar wannan tabbas idan dai har kai musulmi ne na gaskiya ka yarda da cewa Allah bai aihuwa ba ka yarda da cewa Allah ɗai ne ba ta yiwuwa a ce ta kama ma wanda suke ikirarin wannan sallar da suke yi ba ta yiwuwa hankali ba zai ɗoka ba sai dai a yi ɗaya cikin biyu imma ya kasance ƙarya kake yi baka yarda dama da kai musulmi ba ne ko kuma a'a son zuciya da jahilci ya sha ka zuwa ga wannan ‘yan uwanan ne za mu zo ga nukutoci shine wai ya ne ake gane mutum ya tanyi kahurai ko kuma kiristoci sallar da suke yi malamai suka ce ana gane wannan ta hanyoyi guda uku na harko shine an yi sharikahum fi huduriha ma'ana ya kasance ya halarta a wajen sallar an tura masa gayyata ya zo coci inda ake sallar ya tanyi su murna to wannan shine mafi girman laihi shi yasa a ƙarƙashin wannan al-Imam Ibn Uthaymeen yake cewa karɓa gayyatar wanda suke ba musulmai ba a wajen sallolinsu na kahurci yace babu shakka akan cewa haramun ne yace kai wannan haramcin sama ya kai ga zai iya sa mutum ya huta daga musulunci idan ya yi a cikin sani idan kuma a cikin jahilci ne zai jewa su a cikin zunubi mai girma yake cewa domin wannan koyi ne da su kuma manzo Allah yana ce muna man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya koyi da wasu mutane to yana a cikin su kenan lokacin da ka halarci sallolin su da suka gayyace ka ka yi koyi da su kenan zaka kasance ɗaya daga cikin su abu na biyu shine tahni'atuhum bidunil hudur shine akwai wanda shi ba zai halarta ba in an gayyace sa amma kuma zai yi musu barka ta salula ko kuma ta hanyar idan sun haɗu bonfet barka da sallah ko abin da ya kama da haka shi ma wannan kin ya zo daga cikin akwal kin al-imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa tahni'atun nasara bi a'yadihim bi manzilati tahni'atihim bis sujudi lis salib yake cewa mutum ya yi ma nasaru barka kiristoci barka a ranakun sallarsu ya ce to kamar ya musu barka ne da sujadar da suke yi ma'ana kamar ya musu, bauta, ya musu barka ne da bautar wani Allah da suke yi kamar ya ce musu barka ne da kuka ce Allah yana da e tabbas kun gaskata abin da kuka faɗi yake cewa wannan ya hi girma hiye da at-tahni'atu bi shurbil khamr yace zunubin sai ya hi girma da kayi ma mashayin giya barka mutum ya zo ya kwankwaɗe kwalbar giya sai ka ce barka madalla kayi daidai to ya ce wancan wanda ya ma nasaru barka a kan sallarsu to ya yi sauƙi laihinsa ya yi sauƙi ga wanda zai ma wanda mashayin giya barka ya ce ba wannan ba kai hata wanda zai yi zina ka masa barka laihinsa ya yi sauƙi da wanda zai ma nasaru barka ya ce hata wanda zai yi luwaɗi ka masa barka to laihinsa ya yi sauƙi akan wanda zai ma nasaru barka domin wannan su zunubi suka yi shi kuma wancan me yayi ya yi shirka ita kuma shirka ita ce a'azamu zunub wa akbariha ita ce mafi girman zunubai musan da cewa 'yan uwa wai yi ma nasaru barka kawai a sallolinsu musan da cewa bai taƙaita ga samun zunubi ba kawai ya taƙaita yana izuwa har izuwa ga nuna musu soyayya ma'ana idan ka musu barka kaman ka nuna musu soyayya ne kaman ka nuna ka yarda da su ne alhali kuma me Allah yake ce muna ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya ya ku wanda kuka yi imani idan ka an ce mai imani da ka an ce ya ayyuhal ladina amanu al-imam ibn mas'ud yake cewa fa ar'iha sam'ak fa innaha imma khairun yu'maruka bih wa imma sharrun yunhaka anhu yace da ka an ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani yace to ko me kake yi in dai ka yarda kai mai imani ne tsaya ka saurara dai cikin biyu ne imma a umurce ka da alkhairi ko kuma a hane ka da sharri ne to wannan ayar sharri ne Allah zai hana mu yace la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kada ku riki maƙiyana maƙiyanku mashibinta tulquna ilaihim bil mawadda kuna nuna musu soyayya wa kad kafaru bima ja'akum min al haqq alhali kuma sun kafurce ma gaskiyar da ta zo muku sun karyata da Allah yace shi kadai ne sun ce ba shi kadai bane sun karyata da Allah ya ce baya da ɗa sun ce yana da ɗa sun karyata da Allah ya ce baya da mata sun ce yana da mata to ya za a yi kai da ka yarda da wannan za ka yin barka ga wanda yake faɗin wannan ‘yan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin kama ma kahurai a wajen sallar su shine musa'adatahum ala iqamati hadhihi al-a'yad bi ayyi ma'unatin ka taimaka musu da wani abu na sallar su baka halarta ba baka yi musu barka ba amma lokacin da suke cikin shirye-shirye ka taimaka musu da wani abu daga cikin abin da ya ta'allaka da sallolinsu a wannan ne ibn al-qayyim ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wala yajuzu bai'i kullu ma yasta'inuna bihi ala iqamati sha'airihim yace baya halatta musulmi ya saida ma kahurai dukkanin abin da ya ta'allaka da al'amarin sallolinsu duk abin da zai taimaka musu a wajen gabatar da sallarsu to baya halatta ga musulmi ya taimaka musu domin idan yayi haka kaman yayi at-ta'awun ne alal ithmi wal udwan kamar ya taimaka ne a wajen sabon Allah madaukakin sarki alhali kuma Allah ya halice mu da wannan a fadin sa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku taimaka a wajen sabon Allah da ƙetare iyaka wattaqullaha innallaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah Allah mai tsananin ukuba ne anan ne nake tunatar da mu ɗaya daga cikin wasu wani ɗaya daga cikin malamai yake cewa atusharikul kuffara fi a'yadihim ya ghariqan fi dhillatin wa hawani yake cewa shin zaka kama ma kahurai sallar su ya kai wanda ka nitse a cikin kaskanci yace awama kufita ukhayya bil idaini min ibdali rabbin wahibin mannani yace ya kai wanda kake tanyan kahurai murnar sallolin su har kake buga fetal har kake bonfet wai shin sallolin da Allah ya shar'anta maka ba su ishe ka ba sallolin da Allah ya hukunta maka karamar sallah da babba ba su ishe ka ba sai ke cewa fahuma shi'aru lana wa min hatu rabbina min ashrafil ayyami wal azmani yace wannan sallolin su ne kadai wanda Allah ya yarda mu sallace su da sunan sallah kuma su ne wanda Allah ya muna kyautar su wadda wata kyauta ce daga wanda yake mazaɓi na lokuta ko kuma wanda yake mai kyauta wadda ta dacewa. ‘Yan'uwa masu girma da ƙarshe ina faɗakar da mu, ina tunatar da mu akan cewa mu kula da aƙidanmu, mu kula da musuluncinmu, mu san da cewa mafi girman ni'ima da Allah ya muna ita ce wannan ni'imar ta musulunci. Shi yasa so da yawa Abubakar idan ya tashi magana sai ya ce, Alhamdulillahi ala ni'matil Islami in'amihi min afdalil in'ami. idan ya tashi magana sai ya ce godiya ga Allah da ya muna ni'ima ta musulunci don saboda ita ce ni'ima mafi girman ni'ima idan Allah ya ka musulmi zaɓe ne Allah ya maka ba dubarar ka ba dubarar ka bace ta sayi ka musulmi a hadisi manzo Allah yake cewa inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhib Allah yana bada duniya ga wanda ya so da wanda baya so kahurai suna jin daɗi daga cikin musulmai akwai masu kahurai na da arziki daga cikin musulmai akwai masu suke cewa amma Allah baya ba da lahira baya ba da lahira baya ba da addini da kula da shi da musulunci sai ga wanda yake so idan Allah ya kai musulmi ya zaɓe ka ne ya kamata a ce ku wannan kyautar da Allah ya maka ka kiyaye ta ka kula da duk abin da zai haɓaka ta wanda daga cikin masu hikima yake cewa idza abqatid dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri idan duniya ta barka da addininka to dukkanin abin da ka rasa a cikin wannan duniyar ba zai taɓa cutar ka ba mu kula da wannan addinin namu mu kula ma 'ya'yanmu da addininsu domin saudiya idan mu ba mu yi ba za ka ga 'ya'yanmu suna yi me yasa suke yi idan ba mu jawo su ba muka nuna musu bai dace ba muka nuna musu hatsarin abin mu jawo su mu yi riko da addininmu mu yi riko da aƙidarmu wannan shi zai sa wasu wanda ba sa a cikin addinin su lura da shi hankalinsu ya kawo ga addinin domin ba don riko da addini ba da muke yi da yawa daga cikin wanda ba musulmi ba su musulunta ba domin suna ganin mu da muke a cikin abin ba mu yi masa riko yanda ya dace ba muna masa rikon sakainiyar biki ina tunatar da mu wannan hadisin da yake nuna hushin Allah maɗaukakin sarki da duk wanda ya ji wannan hadisin zai yi tunani in bai hawaye a zahiri ba zai yi su a zuciya a cikin hadisul kudusi hadisi wanda yake al bukhari da al nasai duka su rawaito sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa kazzabani ibnu adama wa lam yakul lahu an yukazzibani dan adam ya karyata ni dan adam yana karyata ni alhali bai dace ba a ce ya karyata ni ni Allah shatamani ibnu adama wa lam yakul lahu an yashtumani dan adam yana zagina alhali bai dace ba a ce ɗan adam ya zage ni kamar ka ce me zagin da 'yan adam suke ma Allah me karyatawa da 'yan adam suke ma Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa amma takdhibuhu iyaya fa qawlu amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu anni lam anni lam u'ida khalqahu fi ma'na al-hadith amma karyatawa da dan adam yake mini shine cewa da yake yi idan ya mutu ba zan tayar da shi ba ka karyata Allah na cewa in ka mutu ba zai tayar da kai ba wannan yana kasancewa ta hanyoyi guda biyu imma aikin ka ya karyata Allah ko kuma bakin ka ya karyata akwai wanda za su ce in sun mutu shikenan daga duniya sai Kaduna wannan sun haɗi da baki ko sun ce karya ba za a tayar da su ba to kai kuma baka faɗi da baki ba amma aikin ka ya nuna ya aikin ka zai nuna shine baka yin kokarin yin aikin da zai tseratar da kai a ranar da Allah zai tada ka bayan ka mutu wannan shine karyatawa ta aiki dan adam yana karyata ni bai dace ya karyatar da ni ba yana cewa in ya mutu ba zan tayar da shi ba alhali kuma tayar da shi bai yi wahala a gare ni ba game da halittarsa ma'ana tayar da shi ya yi sauki a gare ni hiyama da halittarsa na gaba sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa amma zagina da ɗan adam yake yi fa qawluhu annali annani takhastu walada zagina da ɗan adam yake shine cewa da ɗan adam yake yi ina da ɗa wa ana Allahu al-ahadu samad alhali ni ne Allah ɗaya abun nuhi da bukata lam alid wa lam ulad ban aihwa ba kun ba a aihe ni ba wa lam kulli kufuwan ahad alhali kuma bana da tamka ba na da wanda yake daidai da ni ko so ɗai in uwa masu girma wannan hadisin duk wanda yake da hankali idan ya ji shi hankalinsa zai tashi ma'ana idan ka taimaki wanda suke cewa Allah Allah yana da ɗa kaman ka taimaki wanda suke zagin Allah ne kaman mutum ya zagi Allah ne ka masa barka idan har kai musu barka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tsayuwa da dugaduganmu a kan wannan addinin namu ya sanya mu yi riko da wannan addinin namu riko na gamgam ba rikon sakainiyar biki ba ya sanya wannan addinin ya kasance shi ne zai cece mu ya sanya har ƙarshen rayuwarmu muna akan wannan addinin kada daudar duniya ko don son zuciya ko don gudun kada a ce mu ƙauyawa ne ya sa mu yi ƙoƙarin koyi da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu nisance su domin su makiyan Allah ne kamin su zamanto makiyanmu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala ta'atik Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa azilla ash-shirka wal mushrikin ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم اهد أمراءنا وشبابنا اللهم اهد أمراءنا وشبابنا اللهم اهدهم على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله